بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم لا ربا ترى وتربي الأول هجرة ترى لجبود أليه إلى أربعين دهدو wanda ya dace da biyar ga watan goma miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin sira a littafin ashiba albabu sani babi na biyu fi takmimin lahi ta'ala lahul mahasina halkan wa kulukan cikin cika wanda Allah madaukakin sarki ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kyawawa wajen halitta da kyawawa na ɗabi'a wa kiranuhu da ruɓanyawan shi da yi ga jami'al fada'il dukkan fifikai addiniyati wa duniyawiya fifiko na addini da na duniya gaba ɗaya Allah ya ruɓanya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fihi a cikin halittan shi da ɗabi'an shi gaba ɗaya na sakan a jere sai ta irgowa daga wannan falalan sai wannan falalan gashi nan baya karewa ilam kai sani ayyuhal muhibbu ya kai masoyi li hadha nabi karimi ga wannan annabi mai daraja albahis mai bincike an tafasili daga rabe-raben jumali kadrihi jumloli na ainihin darajar manzon Allah al'azimi mai girma anna khisalal jamali wal kamali lalle ɗabi'u na jamala da kamala ɗabi'u na kyau da na ainihin cika fil bashar cikin ɗan adam nau'ani sun kasu kashi biyu ɗabi'u na jamala da kamala ɗin sun kasu kashi biyu daruriyun dunyawiyun akwai ɗabi'a na jamala da kamala ɗin wanda yake na daruri dunyawi na duniya wanda ba yadda za a mutum ya rabu da shi daruriyan mutum yana tare da wannan ainihin ɗabi'a ɗin wanda ittabadhu aljibillatu wanda halittan mutum shi ya hukunta wannan ainihin ɗabi'an wanda haka Allah ya halicce shi da shi shi ma ba wai zaɓa ya ba ba kuma ƙoƙari ya har ya kai ga wannan matsayin ba. Wa daruratul hayati duniya akwai kuma na darura na rayuwar duniya matuƙar indiya ɗan adam yana raye to dole yana tare da wannan ainihin ɗabi'a ɗin duk za mu karanta su. Sannan kashi na biyu wa muktasabun akwai kuma abun tsururi wanda mutum shine zai tsururi ma'anan tsururi zai aiki ya koya har ya kai ga wannan matsayin ɗabi'a shi ma'anan tsururin diniyun na addini wanda ainihin zai wanda addini ya umarni ko kuma wanda zai karfafa addinin shi wa huwa shine ma yuhmadu fa'iluhu duk abin da za a aini yabawa ko za a gode wa fa'iluhu mai aikata shi to kaga wannan muktasab kenan a ɗabi'a ne na addini wanda ake so mutum ya yi wanda in mutum ya yi za a ainihin yaba mar za a gode mar wannan shine muktasabun diniyu wa yuqarrabu ila Allah ta'ala zulfa wanda kuma ɗabi'a da za a kusanci za a kusanci zuwa ga Allah ko wa yuqarribu wanda zai kusantar da mutum ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki zulfan wajen kusanci to wannan shine muktasabun diniyun ɗabi'an da idan mutum ya yi za a gode mar ko za a yaba mar sannan kuma zai kusantar da shi zuwa ga Allah to shi ne ainihin ɗaya kashin sun mahiya sannan ita wannan ɗin ita ma alafan naini ta kasu ainihin fanni biyu aiban kuma ne minha daga ciki akwai ma ya takallasu li ahadil wasfaini wanda ya ainihin keɓantu li'adil wasfaini da ɗayan sifofi guda biyu banda ɗayan a cikin sifofin da muka faɗa ɗin wa minha daga ciki akwai ma yata ma zaju wanda yake cuɗanyuwa waya tadakalu yake ainihin tadakuli yake shigan juna to wannan kenan fa amma daruriyu amma a daruriyul mahadu daruri tsantsa wanda shi wannan ɗabi'an zamu ce daruri ne tsantsa shine fama laisa lil mar'i fihi ikhtiyarun shine ɗabi'an da babu zaɓi ga mutum fihi a cikin shi wanda kawai in kaga mutum yana da shi ba wai zaɓin shi ne ya sa ya hau kan wannan ɗabi'ar ba wala iktisabun kuma babu wani tsururi ba wani aiki yayi ta yayi ta yayi ta har ya zama yana ya san ko ya koyi ko ya tabbatar da wannan ɗabi'ar ba mislu ma kana fi jibillatihi kwatankwacin ɗabi'an da ya kasance cikin jibilla cikin halitta na asalin mutum min kamali khalqatihi na ainihin cikan halittar mutum yanzu misali mutum in ka same shi mai cikakken halitta wanda duk abin da ake so wa mutum Allah ya bashi kaga wannan ai ba zaɓin shi bane kawai shi ma haka yi wayi gari ya gani yadda ainihin Allah ya halicce shi kaga wannan babu zaɓin mutum babu wani aikin da mutum yayi ya kai shi zuwa ga wannan wa jamali surati da kuma kyawun suran mutum haka nan fa wannan yana faɗin ainihin ijabi ne haka nan ɗaya ɓangaren ma in kaga mutum yana cikin ainihin sura mara kyau ko kuma yana cikin halittar da ya samu na ƙasa to shi ma jibilla ne haka Allah ya halicce shi ba zaɓin shi bane ba kuma wani aiki yayi wanda ya cancanci ainihin wannan aikin ya bashi wannan ainihin sifar ba wa kuwace hankali haka nan da ƙarfin hankalin mutum idan ka ga mutum yana da ƙarfin hankali haka Allah ya halicce shi ba wai zaɓin shi ne ba hanyar da zai zama haka ba wace haji fami da kuma ingancin fahimtar shi wa fasahati lisani da fasahan harshen shi wa kuwace hawasi da kuma ƙarfin ainihin dosanin shi hawasil khams din nan ɗanɗano da sansano da ainihin gani da ji na kunne da kuma tabawa waɗannan gaba ɗaya Allah ne yake halittar mutum da shi jibilla ne ba wai wani aiki mutum zai wanda zai kai shi ya samu wannan ƙarfin hawas ɗin ba wa ba'ihi da kuma ƙarfin gaɓoɓuwa wa atidari harakati da kuma daidaituwan harakatin shi wa sharafi nasabihi da kuma ainihin ɗaukaka ko darajar nasabi dangane shi in kaga mutum Allah ya fito da shi a cikin dangane masu daraja a cikin ainihin manyan mutane to wannan jibilla ce haka Allah ya halicce shi da wannan ba wai wani aiki yayi wanda ya cancanci a sashi a wannan dangin ba haka mutum ya fito a kaskanci ma duk inda kaga ka fito to jibilla ce haka abin Allah ya halitta maka ba ka da zafi wa izzati qaumi da kuma buwayar jama'ansa Allah ya fito da kai a cikin jama'a mabuwaya masu daraja nan ma haka Allah ya kaddara jibilla shi wa karami ardihi da kuma karamcin ƙasan shi Allah ya halicci mutum a ƙasa mai daraja kamar mutum aka haife shi a maka wani a London wani a Madina wani kuma a nan gamborin gala wani a wani karkara ko ina kaga an haifi mutum to jibilla ce haka Allah ya zaba mar ba zaɓin shi bane ba kuma wani aiki yayi wanda ya kai ga wannan ko kuma aka kaskanta shi zuwa ga wannan mara kyau din ba wayan haƙu bihi mata to wannan kaga shine baruri tsantsa wayanda wayannan abubuwan babu wani hanyar da mutum zai je kauce musu wanda shi ma din kawai wayan gari yayi ya ganshi akan wannan kaga wannan baruri ne tsantsa kenan shi yasa yake fa'amar baruri wal mahal to wayal haqu bihi ma tad'uhu su ma tad'uhu daruratu hayatihi ilayhi hakanan abinda larurar rayuwar shi yake kira zuwa gare shi shi ma yana ubi yana ruskuwa zuwa da shi yana ruskuwa zuwa gare shi kaga wancan kawai daruri ne mahal shi ma haka ya buɗe ido ya gani wannan kuma daruri ne na rayuwa matukar ɗan adam yana raye to akwai abubuwan duk dole yana buƙatar su su me min jizaihi shine kaman ci da sha giza abin da zai ainihin gina jiki da tafiyar da rayuwa wa naumihi da bacci wa malbasihi da tufafi abin tufatuwa wa maskanihi da gurin zama wa mankihi da aure malihi da dukiyar shojahi da darajar shi kaga wannan kuma daruri ne na ainihin rayuwa to wannan kaga duka ainihin ɗabi'u ne wanda ainihin suka keɓanci na baruri wa ma'aha wa ƙarshen haƙwa zil kisalul asira to amma haƙiƙa wa'annan ɗabi'u na ƙarshe ɗin wanda yake suna lura zaruri na rayuwa to suna ruskuwa bil ukrawiyati da ɗabi'u na lahira wanda zai ciyar da mutum gaba a lahira zai sa mutum ya samu ainihin daraja a lahira zai samu lada idza usida biya at taqwa idan an nufi ainihin tsoron Allah da shi wa ma'unatul badan an nufi ainihin taimakawa jiki ala suluki ɗariƙiha a bisa shiga tafarkin lahira ɗin kaji yanzu misali ai ci sha bacci sa tufafi ai duka laruri ne na rayuwa to amma idan mutum yana so zai iya juya su kaga ya laruri ne na rayuwar duniya amma mutum yana so in yi su da kyakkyawan niyya sai su koma laruri na ainihin ko kuma abin da zai ciyar da shi gaba na ɗabi'u na lahira saboda ka ci abinci da niyan cewa ka samu ƙarfin yin ibada in ka ci da haka sai ga gashi ka ci abincin da rura rayuwarka ta samu sannan kuma Allah zai baka lada saboda niyyar da kai na cin abincin haka in ka tufatu da tufafi saboda ka rufe al'auranka ka bi ainihin dokan Allah sannan ka yi ibada da wannan tufafin da sauransu to haka nan je wa'annan wayanda suke nuna baruratu hayati ilai din nan to suna iya juyawa su zamo na lahira in an samu kyakkyawan niyya Yeah.
shine idza usila biha taqwa wa ma'unatul badan ala suluki dariqiha wa kanat ala wujudi darura sannan kuma fa sai sun zo a bisa iyakoki na larura iya yadda larura rayuwar ta bukata iya nan kai baka yi barna ba sannan wa qawaidi shari'a mutum ya bi ainihin ka'idoji na shari'a akai bai ketare iyaka ya aikata haramun ba ya tsaya akan na halal din sannan kuma yayi da wannan niyyar to zai koma kan ainihin aiki na lahira wanda zai samu dada akai wakawa wakawa wa qawaidi shari'a ko wa qawanini shari'a ya sama ji yana zuwa wa qawanini shari'a da dokoki na shari'a wa qawaidi shari'a da turawa ko ka'idoji na shari'a bai ketare abin da shari'a ta yi umarni a kai ba to kaga gashi nan abin laruri ne na rayuwa amma kuma sai ya juya dama ko hadisi ba ya zo da yawa aiki irin aikin duniya ne amma saboda kyakkyawan niyya sai kuma aikin lahira wa ammal muktasabatu amma ɗabi'a muktasaba wanda mutum zai tsururi ne ya samu al'ukurawiyatu irin na ainihin lahira wanda mutum zai samu ainihin lada na lahira da shi shine fasairul akhlaqil aliyya sauran ɗabi'u maɗaukaka wal adabi shar'iyya sauran ladubba na ainihin shari'a dukkan abin da aka ce wannan ladabi ne na shari'a min addini shine kamar rukun addini wal ilmi yin ilimi wal hilmi haƙuri wal sabri juriya wal shukri godiya wal adli adalci wal zudi da gudun duniya wal tawabi da kaskantar da kai wal abwi da yafiya yin abuwa wal iffati da kamewa wal judi da baiwa wal shaja'ati da sadaukantaka wal haya'i da kunya wal muru'ati da mutunci wal sumti da kawaici wal tu'lati wattu da shigo da kuma bin abu sannu sannu wal waqari da nutsuwa war rahmati da tausayi wa husnil adabi da kyakkyawan ladubba wal mu'asharati da zamantakewa mai kyau wa akawatiya da ire-iren wa'annan ɗabi'un to kaga wa'annan ɗabi'un muktasaba ne kowa kaga yana da su mafi yawa za ka ga mutum zai iya kokari yana yi yana yi ne har ya zo ya zama mara ɗabi'a yanzu ilimi ba wanda zai fito duniya da ilimi amma yana yi yana yi yana yi har sai ilimi ya zama kamar ɗabi'a haka nan ainihin wajen rikon addini da sauran wa'annan ɗabi'un da aka irgo gaba ɗaya ana tsururin su ne ba wai tun asali mutum yana da su bane duk da dai akwai ana samun wa'anda Allah yake halittar shi da su wayan lati jima'uha to wai irin wa'annan ɗabi'un da ire-iren su ɗin ƴan uwansu su ne wanda tattaruwan su gaba ɗayan ka tara zaka ce musu husnul khuluqi kyakkyawan ɗabi'a wa qad yakunu min hadhihi al-akhlaq kuma ta yiwu a za ya kasance min hadhihi al-akhlaqi daga wayannan ɗabi'un da muka irgo kyawawan ɗabi'un nan ma huwa fil gazira ya kasance abin da shi fil gazira yana cikin ainihin kafuwan halittar ɗan adam ɗin wasili jibilla yana daga asalin halittar ɗan adam da babu nasi ga wasu mutane yanzu haka ba zai yi a ce gaba ɗaya an ba wa mutum ɗaya sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake da kamala amma ta yi wani sai ka kawai shi jibillan shi Allah ya halicce shi mai hakuri ne wani jibillan shi Allah ya halicce shi ne gaskiya ne kawai tun asali ba wai koyaye ba wani sai ka ga kawai jibillan shi Allah ya halicce shi mai kawai shi ne ba koya zai yi ba to akwai ire-iren wannan wanda a halittar dama Allah ya halicci mutum da irin wannan a cikin wayannan ɗabi'un akwai ɗaiɗaikun mutane wanda Allah yake musu baiwa na wannan abun ba wai sai sun koya ba sai ka ga abin da kake ganin kai kayi kayi kayi ka kasa wani sai ga lokaci da ya yi shi yanzu misali kamar wajen baiwa yanzu sai ka ga kai kana da miliyan hamsin amma ba za ka iya dunkule dubu ɗari a lokaci ɗaya mai bara yana wucewa kawai ba sani ba sabo ba komai wanda naira ashirin ka bashi zai gode ka ɗau dubu ɗari ka bashi sai ka kai wannan babban abu ne wani kuma zai ga iya dubu ɗarin ba ba bai san mutumin ba kawai yana zuwa ya ɗauka ya miƙa mara kaga wannan jimilla ce kawai shi haka Allah ya ce shi kai kuma yanzu ga tarin kuɗin amma kan ka kai ga wannan matsayin sai ka iya kokari ka koya tun kana yin kaɗan kana yin kaɗan in baka daina ba kana ta addu'a har Allah ya kai ka matsayin da zaka yi to kaga wannan jibilla ce to haka nan a cikin wa'annan ɗabi'u masu kyau ɗin akwai wa'anda tun asali Allah yake halittar su da su wa ba'dhum sashin mutane kuma la takunu fihi dabi'ar ba ta kasancewa cikin shi amma fa yaktasibuha sai ya tsururinta ya yi iya kokari har ya kai ga wannan matsayin dama ai akwai abin da ake cewa at-tabbu a taƙabbo ɗin koya wa kanka ɗabi'a gashi ba ka so ba ka so ka riƙa yi har ya zo ya zama maka ɗiba har ya zamo ɗabi'arka da can ba ka yi amma kana ƙoƙari kana ƙoƙari har ya zo ya zama ya zama jiki kawai kai ma ka saba ya ce fa yadda sibuwa sai ya tsururin ta iya ƙoƙari har shi ma ya samu wannan ɗabi'a walakin nahu ya ce amma fa har shi ɗin sai dai cewa shi la budda fa ba makawa an ya kuna fihi min usuliya fi asilin jibillati shu'ubatun in kaga har mutum da ba shi da wannan ɗabi'ar amma yanzu gashi nan har ya zama jiki to ba makawa yana da wani yanki kaɗan na wannan ɗabi'an a cikin jibillan shi to in yana da wannan yankin idan yana yi yana yi yana yi to wannan yin da yake yi din na ainihin iktisab sai ya haɗu da wannan na asalin in sun haɗu shikenan sai ya zama masa ɗabi'a kama sayubayyinuhu ya ce kamar yadda sanubayyinuhu ko kamar yadda sanubayyinuhu da sanu za mu bayyana maka wa'annan abubuwan da muka faɗa ya kaga wannan kawai unwani ne na babi za mu shiga fasali fasali mu bayyana maka insha Allah ta'ala wa takunu hadhihi al-akhlaq wa'annan ɗabi'u masu kyau da muka irgo ɗin suna iya kasancewa dunyawiyatan su masu zamo na duniya idza lam yurabbiha wajhullah idan ba a nufi yardan Allah da su ba wajjarul akira ba a nufi gidan lahira da su ba kamar yadda wa'yancan gashi na duniya ne muka ci an samu kyakkyawan nufi kyakkyawan niyya zai iya komawa na lahira to su ma wa'yannan gashi nan ɗabi'u ne dai na samun yardan Allah na kusanta ubangiji na samun ainihin lada amma idan ba a nufi yardan Allah da su ba ba a yi dan Allah ba sai ya koma ya zama na duniya kamar yanzu misali gashi nan wannan abin ibada ne riko addini ne amma mutum yana yi a zuciyar shi yana so ainihin mutane su gani yana yi dan su girmama shi ko dan su darajanta shi kaga ba yayi dan Allah bane wannan abin da yin sai ya tafi a ainihin duniya kenan walakin naha sai dai cewa wannan ɗabi'un kullaha dukkan ta ko da mutum ba ya yi dan Allah ɗin ba ne a karan kan ɗabi'un da yamma hasinu kyawawa ne wa fada'ilu kuma fifikai ne bittifaqi ashabil uquli salima wannan ittifaqin ma abota hankali mai lafiya sun tabbatar da ko da mutum ba ya yi dan Allah ba ne amma ainihin abin da ya yi kyakkyawan abu ne kuma abu ne mai falala wannan a mufradin abin ifradin abin kenan idan ka kadaita ainihin abin yanzu misali mutum ne ya ɗauki kuɗi mai yawa ya yi sadaka da shi kaga aikin lada ne ko abu ne wanda zai kusantar da mutum da Allah amma a zuciyar shi din yayi dariye ne to kasancewa yayi dariye din ba zai sa wannan aikin da yayi ya zama mummunan aiki ba aikin da yayi aiki ne mai kyau sai dai kawai wannan abin da yake zuciyar shi shi ya bata mar shi amma ainihin aikin abu ne mai kyau yawwa shine yace walakin na kullu mahasib ko fa ga ilu bittifaqi ashabil uquli wannan ittifaqin ma abuta hankula as-salima mai lafiya sun tabbatar da cewa ainihin aikin ko da an samu matsala a wajen mai aikin to ainihin aikin dai abu ne mai kyau wa in ikhtalafu duk da dai sun saba fi mujibi husniya cikin mujibcin kyawun aikin wa tabdiliya da kuma ainihin fifikonta alhamdulillah
وعلى أهل من دون